الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci ina godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 22 ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 11 ne ga watan uku lissafin miladiya shekara 2026 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke cikin unguwar kofar gabas cikin garin azare jihar bauchi domin ci gaba da jin ma'anonin alkur'ani cikin littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an na sheik abubakar mahmud gumi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukan gobe kiyama tare da ƙarin bayani na sheik abubakar aliyu albami ibahil ma'ani ala raddul azhan ila ma'anil qur'an shi ma muna masa addu'a Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi jiya mun ajiye ayat ta 229 yau za mu tashi kan aya ta 230 daidai fa in tallaqaha fala yastahillu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تهل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتكزوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله مدوكتين سركيتي فإذا طلقتم fa'iza tsallakatun fa'iza tsallaka fa'in tsallakaha wato idan miji ya saki matarsa bayan ya yi saki biyu sai ya ƙara na uku falata hillu lahu min ba'adu to daga nan kan ba ta halasta a gare shi wato bayan an yi saki na uku hatta tanki hazaujan gaira ai ta tazawwajan gairan gairahu ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان har sai ta sake wani sabon auren ta auri wani kuma ya sau labule da ita kamar yadda ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisin Abi Huraira in dai mutum ya saki na uku to ba nafaka ba ciyarwa ba cewa ta zauna ta idda a gidan a'a saboda abubuwa za su iya faruwa sai a ce to ta tattare kawai ta tafi gidansu kuma kada ta haɗa baki da wani a auren kisan wuta ko shi mijin ya haɗa baki da wani a auren kisan wuta duka haramun ne to fa in fala junaha alaihima ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a gare su ai azzawjatu wazzawj an yataraja'a ila nikahin ba'da inqida'il idda babu laifi wato su dawo su sake yin aure bayan idda ta kare in zanna an yuqima hududallah in suna da cewa sakankance za su tsaye da dokokin Allah wanda aka ambata. Allah maɗaukin sarki ya ce, Tilka hududillah, waɗannan su ne iyakokin Allah, yi bayyinu hali ƙaumi ya alamun, ana bayyana ta ga mutane masu tintintini. Wato, idan an yi mata saki uku sai ta auri wani, da ta auri wani ya take ta, kuma ta su ta haɗo su. shi ma ya sauta to miji na farko da ya saki ukun nan yanzu igiyoyinsa sun dawo tunda an samu wani ya shiga tsakani sai zo ya aure ta su zauna ya dawo fresh kenan yawa tunda wancan ai an warware tunda ta yi uku har ta auri wani to ya ƙare yanzu fresh igiyoyinsa uku sun dawo rusu haka shari'a ta ce amma wanda zai halasta wa wani to wannan kan mai auren kisan wuta kenan manzon Allah ya tsine masa yawa wa idza tallaqatumun nisa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna ai qarabna in idai iddatihinna suka kusan gama iddasu fa amsikuhunna bi an turaji'uhunna ku rike su da kyautatawa shine wato ku zauna da su da kyautatawa bi an turaji'uhunna bi ma'rufin shar'an min ghairi dirarin ku zauna da su da kyautatawa a shar'ance ba tare da cutarwa ba aw sarrihuhunna bi ma'rufin in kun ga ba za ku iya ci gaba da zama da su ba to sai ku rabu da su da kyautatawa ba a so in an yi aure za a rabu a ringa rabuwa da uwa ka ubanka a'a ana ebowa kaya ana bol ana nuna rashin mutunci ba a yin haka duk matsalar da ta kai to a yi shi cikin mulimana a yi shi cikin wato cikin sauƙi yadda shari'a ta ce yawa kar a manta falalan da ta shiga tsakani kar a manta cewa kun fa zauna waje ɗaya kun kwanta ɗaki ɗaya shimfiɗa ɗaya kun ci abinci tare kun yi mene da mutunci aka je aka karɓo maka iyayenka suka karɓo ma to yanzu kuma sai ka yanke hukunci ba sani ba yanzu kuma sai ka fara bullowa da rashin mutunci a'a ai an maka alheri kar ka manta wannan alherin yawa to Allah maɗaukin sarki ya ce saboda haka sai ku zauna da su ko ku sake su ko ku zauna da su da kyautata ko ku sake su da kyautata wala tumsiku hunna birraj'ati biraran kada ku rike su ta hanyar ku dawo da su da cutarwa eh li ta'tadu alaihin dan ku musu ta'addanci ku musu ba daidai ba shine zaka samu wani shi muguntarsa kawai sai ya sake ta in tana kusan gama idda ta yi jini biyu saura ƙiris ta tsarki na uku sai ce ya dawo da ita sai ce ya dawo da ita to sai mata haka to kaga wannan ai ya cutar da ita ita bai barta ta yi aure ba ta aure da za ta zauna lafiya bai kuma riƙe ta ba yana ta mata wulaƙanci to kaga shine aka hana maza yin irin wannan duk abin da za su yi ya kamata a ce sun yi abin da wato zai kawo ɗa mai ido eh kasi wani abin da ya saba wa shari'a kasu cutar saboda abbarar yuzal cutarwa gusar da shi ake labarar wa labirar ba cutarwa ba cutar juna so ake ka zauna baka cuta ba a cuce ka ba yawa sai ma dai ka amfanar yawa to saboda haka shari'a ta hana a cutar da iyaye mata kar a musu ta'addanci wal ilja'u ila al ifda mutum ya labe wajen wato shi sai an biya shi fansa to kar ya haka wa man yaf'al dalika duk wanda ya aikata haka yake cutar da matar sai ta kusan karewa idda sai ce ya dawo da ita faƙad zalama nafsa ya zalunci kansa bi ta'ridaha ila azabillah saboda ya bujiro da ita ne zuwa ga azabar Allah zuwa ga azabar Allah ya bujiro da ita Allah madaukakin sarki yake cewa yawa wala tattakhidhu ayatil lahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah kuna masu izgili da su bi mukhalafatiha ta hanyar saba musu kin yin aiki da su wadhkuru ni'matallahi alaikum bil islam ku tuna ni'imar da Allah ya muku na musulunci wama anzala alaikum minal kitab da abinda Allah ya saukar muku na littafi duk ku tuna ni'imar da Allah ya muku na musulunci da saukar muku da littafi da yayi to ku tuna kar ku yi wasa shine sai Allah ya ce wa ma anzala alaikum minal kitab kuma ku tuna da abin da Allah ya saukar muku na littafi shi ma ni'ima ne alqur'ani wal hikima ma fihi min al ahkam abin da ke cikin sa na hukunce hukunce ya idhukum bi Allah yana muku wa'azi ne da shi bi an tashkuruha gode wa Allah bil amal bihi ta hanyar aiki da alkur'ani idan Allah madaukakin sarki ya sa ka karanta qur'ani kuma kana aiki da shi to yana cikin wato gode wa Allah da kuma tuna ni'imar riko da ni'imar da Allah ya maka amma in kai watsi da qur'ani baka aiki da shi to kai butulci sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya izukun bihi Allah yana muku wa'azi da shi bi an tashkuruha ku gode ma Allah bil amali bihi ta hanyar aiki da alkur'ani wattaqullaha ku tsoron Allah wa alamu ku sani eh anna Allah bi kulli shay'in alim Allah fa masani ne ga dukkan komai la yakhfa alaihi shay'un babu abin da yake buya masa idza tallaqatumun nisa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai su wa'adin su sai yazo suka kare iddasu ai in qaddat iddatihinna iddasu ta kare fala ta'adluhunna ai fala tamni'uhunna min an yankithna azwajahunna kada ku hana su sake auren mazajensu yanzu in idda ta ƙare dole sai ya sake biyan sadaki in idda ba ta ƙare ba ne to sai ya ce ya dawo da ita kuma ta dawo kuma ba wanda ya isa ce ba ta dawo matarsa ne sai dai in iyayensa hana ta komawa gidan amma dai ta dawo a shara'ance amma sai iddata ta ƙare to tunda idda ta kare bai isa ya ce ta abunan ba bai isa ya ce kawai ya dawo da ita ba sai dai ya shiga cikin manema shi ma sannan in ya dace ya sake biyan sadaki makudan nan sai a sake ɗaurawa to idan haka ta faru sai suka daidaita suna so su sake aure to kar ku kuma ku hana kamar yadda ya faru da wato akwai uktu ma'aqal ma'aqil ma'aqil kai ma'aqil bin yasar yar uwar ma'aqil bin yasar mijinta ya sake ta ballaka zaujaha fa arada an yataraja sai suka yi nufin su sake komawa auren famana aha ma'aqal ma'aqil sai ya hana ya ce a ita da shi har abada sai ce san ba zai ba ya ce a ya yadda idan tara ba ko eh haka ne idami yawa inda sun samu daidaito da mijin da matar bainahum a tsakaninsu bil ma'ruf da kyautatawa to saboda haka kar ya ce ba za ta koma ba wannan shine sababin saukar wannan ayar maqil bin yasar eh zawajat uktan yace uktal yace na aurar da yar uwata inji shi min rajulin a wani mutum fa tallaqaha sai ya sake ta hatta idan qadat iddataha sai da iddata ta kare ja'a ya khatabaha sai zo yana zance da ita faqalat lahu eh fa qultu lahu wato sai zo akan zai aure ta ya mayar da ita shi ma aqil sai ya ce a'a la ta'udu ilayka abadan ba za ta koma zuwa gare ka ba har abada wa kana rajulun la ba'sa bihi kuma suka ce shi mutumin ba shi da laifi wa kanat almar'atu turidu an tarji'a ilayhi ita ma matar tana so ta koma wajen mijinta fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ya saukar da wannan ayar fa qultu al'ana af'alu ya rasulallah sai ma'aqil ya ce lalle yanzu kan zan aikata ya ma aikin Allah to nan take sai je ɗaura mata aure da wannan shi mijin nata na bayan shine sababin saukar wannan hadisin zuwan wannan hadisin kaga kaga su kansa hadisan wani lokaci suna kulle suna tare ne da da Qur'ani to yau wani kuma yazo yace wai karka yadda da hadisan nan wai duka wai asafirul awwalina ne kala kato ne wai wani ne ya ji daga wani to ƙura'anin kai daga bakin annabi kaji kai tsaye ina shi ma sai da ya biyo aka buji daga wancan daga wancan har aka iso kanka ko ba haka bane to Allah madaukakin sarki yace yawa zalika nahyu anil abali wannan hani da kin cewa kar su koma din yu bihi ana muku wa'azi da shi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar ƙarshe a cikinku. Zalikum tarkul abal wannan barin cewa barin ƙin ta koma gidan mijin nata azka ai khairul lakum wa afar shi yafi alkhairi a gare ku kuma yafi tsarkaka lakum walahum da kuma suma matayen eh saboda abin da ake tsoro irin abin da zai faru tsakanin miji da matan tun da dama sun saba alaƙar da take tsakaninsu wallahu ya alamu allah maɗaukakin sarki shi ne ya san daidai ya san abin da ya kamata ya san abin da yake maslahar ku ne wa antum la ta'lamuna zalika saboda ko ba ku san haka ba fattabi'u amrahu saboda haka ku bi umarninsa ku bi umarninsa shine abin da ya fi daidai wadda karafi ma ya ati muddatin riba cikin ayoyin da za su zo kuma sai yake bayanin yawan ko kwanakin tsawon shayarwa kuma ya ta'allaku biha da abin da yake rataye da shayarwa fi halin talaƙi a halin saki li'anna al-kalamu huna kulluhu fi mutallaqati yace domin maganganun mu dukkanin suna magana ne akan wacce aka sake ta faqala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
Allah madaukakin sarki yace wal walidatu ay mutallaqatu aw ghayr mutallaqat wato su iyaye mata masu shayarwa wacce aka sake su ko wanda ba a sake su ba yurbi'ina auladahunna suna shayar da ƴaƴayensu eh suna shayar da ƴaƴayensu wato wannan shayarwa ya keɓanci wato ƴaƴa sannan kuma haulaini kamilaini suna shayar da su shekara biyu cikakke ai amaini kamilaini siffatan mu'akkada siffa ce da aka ƙarfafa wa ƙa'idat wa fa'idatuha e itibaril haulaini fa'ida shine ana lura da shekara biyu in gari na ƙasin ba tare da tauyewa ba wal irga'u yakunu wajiban shayarwa akwai lokacin da yake kasancewa wajibi wa yakunu manduban akwai lokacin da yake kasancewa mustahabi abin so eh akwai lokacin da yake kasancewa mustahabi fannadabu indal istijim indal eh istijma yace thalathatu shurut shi wajen shayarwa na mustahabi ya tattara ne akan sharuɗa guda uku ash-shartul awwal qudratul abi alal istijari istijar ko shine damar uba akan ya biya ƙodago ya biya a shayar masa yana da halin da zai iya biya a yi jinga a samu wadda za ta shayar masa yara sharaɗi na biyu wujudu ghairil um an same shi amma an same shi ko kuma a ce wato babu mahaifiyar misali an haife shi mahaifiyar ta rasu ko ko kuma akwai wata jinya da aka ce a'a ba zai sha nonanta ba to kaga dole za a samu wanda za su wanda za ta shayar da shi yawa sharadi na uku qabulul waladi lil labanil ghair yaron ya karbi nonon wata eh ga uwar amma kuma ya karbi nonon wata wal wujubu inda faqadi wahidin minhu wajibi ne kuma an samu aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan zalika liman arada an yutimma rada'a wannan kuma ga wanda yake so ya cika shayarwa kenan shine zai shekara biyu wala ziyadata alaihi ba zai ƙara ba akan shekara biyun nan wa alal mauludi yana ga wanda aka masa haihuwa al'abu kenan uba rizquhunna arzikinsu wato abincinsu tufafinsu duk ɗawainiyar yana kan uba in aka ma haifuwa kai ne za ka je ka samu naman gashi ka je ka ɗan samu mata su kifi su waye ka kawo mata kayan da jini zai ƙaru ya dawo tunda ta zubar ta samu ƙarfi a jikinta ka kawo su madara su waye duka ka siyo kayan da za ta saka ka siyo kayan da jariri zai sa ba wai alfarma aka ma ba ba wai sai ka ga dama ba ne hakkinsu ne ka musu gane ko hakki ne ka yi wannan ɗin kar ka ɗauka wai sai ka ga dama ne ka yi a'a hakki ne ka yana wuyanka yawa duk kai musu wannan rizquhunna wa kiswatuhunna da tufatar da su bil ma'ruf da kyautatawa shi duk abin da ya shafi ciyar wannan liyun fi do sa'atin min sa'ati kowa zai yi gwargwadon halinsa ne wannan yana da iko da zai yi da yawa to sai kai da yawa kar kai koro har iyalanka ne wannan kuma bai da iko shi in ya samu ma ya kwaya daya to alhamdulillah to sai kai kwaya daya eh domin Allah ba ya dora wa rai sai abin da za ta iya yawa dan gwargwadon ka dai in ka samu kai yawa amma baka da shi to ba a dora maka sai ka je ka nemo a ko'ina ne to wanda sai ka zo ka kai ba ka za ka yi ne gwargwadon yadda za ka iya ɗauka eh wannan dalili ne akan wajabcin wato ciyarwa dalilun ala wujubin nafaqa nafaqatul walad ala alal walidi li ajazihi wajibi ne uba ya ciyar da ɗansa in ya gajiya sannan idan su kuma iyaye ba su da shi wajibi ne da kuma ya ɗauki ɗawainiyarsu su ma ya biya musu dukkan bukatunsu to wannan kenan wa a jama'al ulama malamai sun haɗu ala annahu yajibu alal ab wajibi ne akan uba nafaqatu auladihi ciyar da ƴaƴansa al atfal yara ƙanana alladhina la mala lahum da ba su da dukiya bil ma'ruf da kyautatawa eh taqdirun naqafa nafaqati bil ma'ruf shar'an bi qadari taqatihi wato ciyarwan shine aka ce ana lura da kyautatawa a shar'ance gwargwadon ikon gwargwadon abin da za ka iya kas za ka iya kuma ka ki yi kayi koro kenan to ba a so kai koro la tukallafu nafsin illa wus'aha ba a dora wa rai sai abin da ta iya sai abin da za ta iya ai taqatuha gwargwadon abin da za ta iya e la tudarra walidatun bi waladiha kada wato ita uwar ta cutar da uban da dan nata wai dan sun rabu ta dora masa wasu abubuwa ta kai shi ƙara a yanka masa kuɗin da ba zai iya biya ba e ta shan wahala e bi an tukraha alal irba'i idan tana'at la tudarra walidatun bi waladiha wato kada a cutar da uwar da ɗanta ba za ta iya shayarwa ba sai a tilasta ta a ce dole sai ta yi ko kuma ba za ta yi ba a ce dole sai ta yi wala yudarru mauludin lahu bi waladi kar a cutar da shi uban wanda aka masa haifuwa da ɗan na farkon kar a cutar da uwar da ɗan nata eh ta hanyar ɗan kun san wani in an rabu ma akwai ɗanyen jegon nan sai a fizge shi a ɓace shi a wajen uwar don a ɓata mata rai a baƙanta mata a ce ai tana son sa ai za ta hankalinta zai tashi to kar a yi kar a manta zaman da aka yi tsakani da kyautatawa ana dariya ana shewa ko wa alal warithi warithul abi wa huwa sabi yana ga wato magajin uban shine yaro aw ala walihi ko majibincinsa bi mali misal zalika kwatan kwacin haka alal abi akan uba lil walidi ga iyayensa min rizqi wal kiswa na azurtawa abinci kenan da tufati da tufatarwa fa in arada idan sun yi nufin da uwa da uban walida ne kenan fisalan ai fitaman lahu qabla al hawlaini suka yanke shawara za su wato yayi yaron kafin shekara biyu an tarabin suka haɗu akan haka bayan sun yi shawara tsakaninsu to shi ne aka ce falajuna alaihima babu laifi a gare su wato ba dole ba ne sai an kai shekara biyu ana shayarwa in a shekara a wata sha uku nema za a iya yaye in a sha bakwai ne ko nawa nema za a iya yi inda akwai maslahar yin haka wa in arattum eh an tastarbi'u auladakum idan kuna so ku shayar da wato ‘ya'yayenku fala junaha alaikum babu laifi a gare ku, idan sallamtum ilaihin in kuka sallama musu, gaskace shayar to babu laifi, ma a taitun bil ma'aruf abinda kuka ba su wato abinda shari'a ta ce da kyautatawa, min tsibu nafsin a ran asar ranku, wattaƙullaha ku ji tsoron Allah, wa alamu ku sani annallaha bi mata muluna basir, lalle Ubangiji ta'ala mai kallo ne da abin da kuke aikatawa yana kallon abin da kuke aikatawa yawa ba abin da yake ɓoya masa yawa to shi ne ba abin da yake ɓoya ma Allah maɗaukakin sarki a cikin komai Allah babu abin da yake ɓoya masa to da ka wata ƙofa kudi tsoronsa alama shari'a fi amril ibba atfal akan abin da Allah ya shar'anta muku dangane da sha'anin yara ƙanana da kuma shayarwa wa fihi mubalaga akwai kaiwa matuƙa fil amri alal muhafaza wato dangane da kiyayewa al umarnin kai walamma an hal kalamu fi talaqi wa ma wa ma ta'allaqu bihi min al idda wa radha wa hukmu kullun ala tafsil sha'a yatakallamu ala al mutawaffi anha zawjaha bayan an gama magana a kayan saki da abin da yake rataye da saki kamar abin da ya shafi idda da shayarwa da hukuncin kowanne daki-daki a filla-filla to sai kuma aka shiga za a shiga bayanin wato wacce aka mutu aka batta ya mijinta ya mutu ya batta to akwai wasu hukunce-hukunce a kanta in allah ya kai mu gobe za mu je in miji ya mutu ya bar matarsa ko matansa to meye a kansa in Allah ya kai mu gobe za mu ji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta al-mannan al-badi as-samawati wal-ard ya dhal jalali wal ikram ya man laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين